أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin za mu tashi a kan hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da sha tara to yanzu dai babi da ke magana a kan azkar wato ambaton allah maɗaukakin sarki bismillahi rahmanir rahim wa anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qala man sabbaha allaha fi duburi kulli salatin salatan wa salatin وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم har wayo an samu wani hadisi daga abin huraira yadda Allah su kara tabbata a gare shi ya ce maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wanda duk ya yi tasbihi bayan ya idan da sallah ya yi tasbihi ya ce subhanallah subhanallah subhanallah ya yi ta faɗa har ya faɗa so talatin da uku sannan ya ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah har ya faɗa so talatin da uku sannan ya ce Allahu Akbar Allahu Akbar shi ma ya faɗa talatin da uku sa'annan ya cika kaga ya samu tasa'in da tara sai ya cika cikon ɗarin da wannan addu'a ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir wanda duk yayi haka to za a yafe masa zunubansa kurakuransa ko da yawan kurakuran sun kai yawan kumfan kogi yawan kumfan kogi kaga ba wanda ya san yawan kumfan kogi sai Allah saboda ai da ruwa ya kada sai kumfan ya kara haduwa yanzu aka ga miliyan miliyan na kumfan ya hadu a lokaci in iska ta kada shi ya baje to yawan wannan kumfan Allah zai yafe wa mutum kurakurai shi maluma suka ce ana maganar ƙananan zunubai ne ana maganar ƙananan zunubai ne sanan ana maganar zunuban da suka ta'allaka tsakanin bawa da Allah banda manyan zunubai sanan banda zunuban da suka zama tsakanin bayan Allah da bawan Allah da bawan Allah wato banda haƙin wani ba za ka ce wani labin ka bashi ba shin da kayi 33 33 shikenan an yafe ma a'a shi sai ka biya ba za ka cuci wani ba kai zama ta zalunci shi ke na tunda ka yi tasbihi sai a ce an yafe ma a'a shi ma sai ka nemi warwarewa ka ce ya yi haƙuri ko ka biya shi ko ya rama abin da ka yi masa da ka wannan shine sakamako na duk wanda yake tsayawa ya tasbihi an sha bayanin cewa shaidan makiri ne Allah ya raba mu da makirci shaidan mabokin gabanmu ne daman haka Allah ya gaya mana inna shaidana lakum aduwwun fattakhizuhu aduba Allah ya ce shaidan makiyin ku ne kuma ku rike shi makiyi in ji Allah duk abin da zai sa mu tsira sai ya mana wato ya bata mana shi shine zaka ga tazihin nan da wuya da wuya da wuya ayi sallah mutum ɗari a masallaci da za a bincika ka samu wanda ya yi tazwiyin nan 33-33 cikakku ba wallahi yana da wahala ko kai sai ka kula ba ka ba wani lokacin sagace kamar kana fito ana kiran shi sabsaba kawai za ka yi idan mutum carbi yake ja daman wannan kowa yana gani wani za ka ga uku uku yake kama na wani sai jamki biyu ya wuce yana ga ah tunda din nashi ne ko ma nawa ya samu wato shine duk mutum yana wa kanshi coge shi da kanshi za ka ga mutum ya damka akwai wanda ma an ka ganshi sai ya baka mamaki domin za ka ga wajen shida shida ke ja sai da ya ya gama sai sai addu'a shi kenan shi yasa ai maluma suke cewa da kai haka sai ka ɗauki wani option domin tazirin Allah maɗaukakin sarki ya sa manzo Allah sallallahu ya koyar da su iri-iri don in ba za ka iya mai talatin da uku ba sai ka yi wani akwai mai sha biyar akwai mai goma kawai mai goma gashi za ka ji ya fi sauƙi amma shi yana da alaƙa har da lokacin kwanciya idan mutum yana subhanallahi goma yana alhamdulillahi goma yana Allahu akbar goma to iya zo kwanciya lalle ba zai kwanta bacci ba sai yayi tasbihi cikin tasbihi zai yi subhanallahi 33 ya ce wa alhamdulillahi talatin da uku sannan ya ce allahu akbar talatin da hudu kaga ya samu ɗari to shi ne wannan cikon waɗancan goma goma da yake yi a bayan ya idar da sallah wani hadisi imam muslim ne ya rawaito shi wa an ka'ab bin ujza radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala mu'aqibatun لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثا وثلاثين تسبيحة وثلاثا وثلاثين تحميلة وأربعا وثلاثين تكبيرة رواه مسلم أسامو حديثي لك كعب دم أجزا يدعى الله سقار تبتا نعم نعم نعم alaku me na a'a ku tsaya dai ni kuma wa nace ha ibnu ujuza ba ni ne nace na ai oke ibnu urwa nace ni dai na san ibnu ujuza ne a gabana oke da aka ibnu urwa ne a'a to nawa ibnu ujuza ne na? to ujira a ok ujira bari mu gana shi an ka abin urwa shi na shi ma ba ma haka yake lalle an ka abin urwa kuna ku waye ujira to bin ma bari na karanta ujira an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal an samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu'aqibatu wasu ayyuka na alheri da ake yi su bayan ake nanata su bayan kowace sallar farilla su ne mu'aqibat zaka ji alqur'ani yana cewa lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa ko wa min khalfi yahfazunahu min amrillah su ne mala'iku da suke juyawa suke karban aiki yadda ka san ana gadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake suna canjin aiki da la'asar suna kuma canjin aiki da asuba haka mala'iku suke canjin aiki shi yasa wasu zaka ga rahoton su a wajen Allah yana da dadi kullum mala'ika zai ce Allah zai tambaye su ya kuka baro bayina alhalin Allah ya fi su sani halin da muke ciki amma sai ce Allah mun same su mun je mun same su na sallah sana mun baro su suna sallah kaga Allah mutum ya samu wannan shaidan kullum wajen Allah ya ji dadi dan ya ce Allah mun je mun same shi yana tata in baro shi yana shan giya a za su faɗa mala'iku ba ta ƙarya ai yadda aka same ka haka za su faɗa Allah ya kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake faɗan su baya tabewa baya tabewa shine dai tasbihin nan wato mutum ya faɗa a ƙarshen kowace sallah ta farilla ya ce ya faɗa talatin da uku ya tasbihi shine tasbihatan ya ce subhanallah talatin da uku ta hamidata ya ce alhamdulillah talatin da uku ya ce takabirata ya ce allahu akbar mutum in ya faɗe shi ba za Allah sallallahu alaihi ce bakin bai taɗewa ai ban san a wata ruwaya ai ban san ko ya kawo shi ba anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi me yin wannan abinda zai hana shi shiga aljanna kawai mutuwa kawai saboda ba aljanna a duniya ba zai shiga dole sai ya mutu amma shi ne kawai marabar shi da shiga aljanna kaga ya ba maganar taɓewa Allah ya samu a ciki وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر, دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر رواه البخاري أسامو حديثي لك سعدا أبي وقاس يدعى الله سكارة ثبتها قريش يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يلا نيمان تارين الله ƙarshen kowace sallah in ya yi shafarin sai ya nemi tsarin Allah daga waɗannan kalmomi da waɗannan kalmomi akan waɗannan abubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ubangiji ina nema ka tsare ni daga tsoro shine jubul mutum kaga tsoro shi rowa ne na rai mutum ya zama matsoraci Allah ya raba mu da tsoro mutum ya zama matsoraci idan mutum na tsoro in za a je jihadi ba zai iya zuwa ba don zai ga kawai a yi za a na za a kashe shi duk wani aikin alheri ma idan mutum yana da tsoro ko yar da wannan da muke shiga jeji ba zai shiga ba mu ma yanzu tsoron ya kama mu na nufin duk masu malamai da suke ake ta da ana da kokari amma tun da aka soma wannan sharrin na kidnapping akwai ɗaurin da su suka aiko mana suka ce kan mu ƙara zuwa wallahi eh a nan ku je wallahi su suka aiko cewa su kansu ba su huta ba suna tunani kar mu je su rike mu ko ba mu ƙara zuwa ba yayi amin Allah ka yaye mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina Allah ya ubangi ina neman ka tsare ni daga tsoro wal bukul kuma Allah ka tsare ni daga ruwa aya san ruwa Allah madaukakin sarki ya baka abin duniya ka rike daga kai sai kai na daga kai sai matarka sai 'ya'yanka shi ne ruwa ai shi ne ka zama marowaci hasali idan Allah ya baka abin duniya to Allah ya ba wa uwanka abin duniya Allah ya ba wa makotanka abin duniya Allah ya ba wa abokanka abin duniya Allah ya ba wa yayunka abin duniya Allah ya ba wa kannanka abin duniya kai Allah ya ba wa duk wanda ya girma gabanka abin duniya indai Allah ya hore ma haka hasali haka ta'ada ta musulunci yake kuma haka waɗanda suka samu duniya magabata suka yi su ba zuwa banki suka yi suka yi ta ɗoyewa ba su ba tarawa suka yi ba suka mutu suka bari an samu masu dukiya a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dukiya ta aiki aiki aka dinga yi da ita aljanna suka siya da ita kuma sun suna duniyar Allah madaukakin sarki ya sayar musu Allah ya sayar musu ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dauki misalin sayyidina Usman da ya ringa kawo manzon Allah yana neman taimako ya ringa kawowa akwai ran da za a tafi yaki ana ta neman yadda za a yi sayyidina Usman da ya kawo wata kyauta ya zama duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ayi an samu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dube shi sai ya ce ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm yace yana sanar da sahabbai Usman da duk abin da yayi daga yau ba komai zai shiga aljanna an gama ko me yaje yayi ma an yafe mar aljanna ta tabbata ba wani abin da zai yana shi shiga aljanna kai inda kai ne ka ji wannan magana ya ce tabbijan na da mutane sun wahala ko amma haka shi ya yi duka sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka samu irin waɗannan abubuwa ba wani abu suka ƙara ba sai biyayya ga Allah eh ba abin da su ya ƙare su sai ƙara jin tsoron Allah sai ƙara neman tafarki na Allah madaukakin sarki da haka rowa ba ta da kyau Allah ya raba mu da ita idan mutum ya cika rowa har kai shi sai yawa rowa kuma daman ƙarshen rowa wato akwai wani hadisi mai ban tsoro dangane da rowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-bakhilu aduwullah marowaci abokin gaban Allah yace abokin gaban mutane abokin gaban Allah abokin gaban mutane sai ya ce nisa yake da aljanna kusa yake da wuta kaga wannan ayayi nuni to zai faɗi kishiyarsa ya ce kuma mai alheri mai alheri ya ce Allah yana san shi kishiyarsa ya ce sa'annan mutane suna san shi ya ce sa'annan kusa yake da aljanna kuma nesa yake da wuta kaga ai ko wannan ya isa kuma karkari ana cewa rowa rowa ka ringa tunanin wani attajirin anguwanku ko har da kai gwargwadon abin da Allah ya hore ma gwargwadon abin da zai gwada kai mai kyauta ne ko kai marowaci ne ba maganar kai danka za ka ji da kanka Allah ya hore maka dubu biyar a rayuwarka ka je ka ci abinci na ɗari biyar ka siya wannan ɗari uku man ko ba ka kyauta ba eh wani kuma ya ci na ɗari biyu ka zama mai alheri amma ka ji kana ci abinci ka ji sallama ka tura gargashin gado na ka ga yi ba da haka har kowa ne ake magana karka kai kan wani wani daban yau kai ma sai ka yi domin Allah maɗaukacin sarki duk yadda ya baka da irin abin da za ka yi nemi aljannar ka dashi kuma kudira alaihi rizquhu fa yunfiq mimma ataahu Allah haka la ce wanda Allah ya sa arzikin shi ma shi ma ce da abin da Allah ya bashi ana sadakan tankar ruwa kai kai da fiyo wata shine karfin ka kuma sai Allah wanda ya sadakan tankarwa ka bashi aljanna kai mai biyo wata ba sai Allah ya baka aljanna eh sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ubangiji kuma ina roƙonka kada a maida ni zuwa ga wato rayuwa kaskantacciya rayuwa wadda ta yi rufa ta koma baya ita ce arzalul umur kaga mu ba ma san mu mutu kullum addu'a mu mu yi ta zama a duniya to shi annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a yake kar Allah ya kai shi wasu shekaru wanda zai zama nauyi wa mutane kuma idan a shekarun da yake shi yasa maluma suka ce wannan addu'ar abu biyu take dauka an ƙurar da ila an zanen umur kada a maida ni wato rayuwa ta ta koma baya ta wajen wata gaba a jikina na rasa shi za ka ga akwai wani ciwo Allah ya kiyaye idan wasu suka yi hatsari sai su same shi za ka ga babban mutum ya zama yaro ba abin da yake iya tunawa to shi ma kaga komawa ne zuwa arzalin umur suka ce tana shi akwai tsufa wanda idan mutum ya tsufa ya tsufa ya tsufa inda ya tsufa to zai gane tsufa ma wani aiki musamman idan bai iya karatun ƙur'ani ba wallahi duk wanda bai iya karatun alƙur'ani ba kafin ya tsufa ya koya idan mutum ya tsufa bai iya karatun ƙur'ani ba wahala yake sha wahala ba amma idan ya iya karatun alƙur'ani sai da sauƙi tsufan ma ba zai tuna da ita ba alƙur'ani zai ta kore masa tsufan eh duk makarantun ƙur'ani ka lura ka gani sai ya wuni bai san ya wuni ba yana ta karatun ƙur'ani wannan kuma wata wata wato wata izza ce ta alƙur'ani wata karama ce ta alkur'ani da haka mutum ya samu ya iya karatun alkur'ani saboda yanzu in ka ce wata harka ce ta hana ka karatun qur'ani ko aikin gwamnati ko wani abu ai za ka zo ka daina na duk abin da kake ji yanzu shi hana ka koyon qur'ani za ka zo in ma ana aibin ba za a yi da kai ba yanzu da gwamnati za ta ce za ta ɗauki aiki wani ɗan shekara tamanin ya je ya shiga layi za su kula shi layi za su ɗauke shi a wai na faɗa ta to kaga za a ce baban mai kake a nan shi na abin da za a ce saboda ta gama da gore ta gama da irin har kenan shi yasa ai saboda wani abu na rayuwa kan mutum ya bari ya sake wa lahirarsa saboda za a zo a daina yayin mutum ba zai iya ba abin da zai iya rana asabar ko rana asabar din an an yi an gayyace mu an gayyace mu na je a cikin masu ba da latta a afo yadda ake wankan gawa an tattaro mutane har daga jiha jiha an koya musu yadda ake wankan gawa to a ciki an gayyaci wasu likitoci da wasu tsafin sanatoci wallahi wa'azin da na gani akwai sanatan da na san shi tun da da da da yanzu jan kafa yake haka ya zo yadda ka san almajiri za ka ba shi sadaka amma ba kuma ba ne tsufa ne ba wai bai da kuɗi ba ne tsufa ya tsufa aka ce da da ana maganar da kamar jikin shi yana rawa kai wannan ya ishi kai aya kana ji kai saurayi ne kana ga kai nan ka kai nan ka je nan gara mutum ya tsaya abin da zai yi lallahi lokaci kubcewa yake yi wasu ga haka wani likita da na san shi shi ma shi ma ya tsufa haka yi zo duk an gama yayin ko labarin a rediyo ba a maganan na ga wani yayi wani rubutu da ya rubuta mutanen gwamnonin shagari gwamnonin shagari ai abin ya akwai abin nan su goma sha tara mutum biyu suka rage a duniya da sarkin zuleja da jin oboto su biyu suka rage a cikin gwamnonin shagari dududu ba a yi shekara hamsin ba na ce ba a yi shekara hamsin ba ko hausar da ya bata yi ba ya ce da ba dudu duba ya hafsun ba zirki sun kare to wallahi mu ma haka yanzu in aka zo nan da shekara ɗari da hamsin da wuya same mu na na a za a tuna mu mana insha Allah za a daga tuna mu ba dai tuna mu ba na amma dai shekara ɗari ne ran zo kan don mun ga ɗan yaron ma da za ka ce kowa na fatan ya kai ya zaina nan ba haka nan duniya take shi yasa ake son lokacin da ayi kokari ayi aiki da shi a ribace shi kar ayi wasa da shi Allah ya samu ribace lokacin mu to annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a bayan kowace sallah cewa Allah kar ka maida ni zuwa rayuwa wadda take wato ta koma baya na ga wani drawing da wani yayi na yaro haka yaro ne yayi shi daya daga stem sai yana yaro karami yana girma har ya zama mutum ya zama ya gama ya abin da zai ya dawo ya tsufa sai ya dawo yaro sai ya dawo yaro haka yake to haka tsufa yake sannan yana neman ya ce wa a wuzu bika min fitinatar duniya ina neman Allah ka tsare ni daga fitinar duniya mu yanzu muna cikin fitina wallahi muna cikin fitina Allah ya tsare mu fitina ake ciki gagaruma musamman al'ummar musulmi sai ka kalli saudi arabia za ka gane cewa al'umma tana cikin fitina sai ka kalli gaba ɗaya mu a matsayin mu ma na al'ummar musulmi sai sai ka kalli malaman mu ma ka san ana cikin fitina wannan abin da ya shigo na media ba taimakon mu yayi ba wallahi ba taimakon mu yayi ba ƙara burkita mu yayi wata ila wasu na gani iya ta kafa ce aka samu kaga ana zage-zage tsakanin malami da malami wani abu ya yi muni addinin musulunci bai san wannan ba bai san wannan ba yadda za ka ga mutum ya kuma wannan kafar ta sa in ba haka ba ba yadda za a yi haka eh wannan kafar ta sa shi wa'azi a musulunci faman sha'a falyomin ne wa man sha'a falyakafur annabawan Allah da suka zo suka gama wa'azi wasu ba su yadda ba har suka tafi shari'a kuma tana hannun Allah ba ta hannun kowa kai ma din ba waiwayenka ba ne yasa kai in ka shari'a kenan da wani yana ganin shi shari'a alhalin batacce ne haka yake faruwa Allah ya kiyaye wani yana kamar shine akan layi alhali zima din duk akwata ake to kaga in ma kai ne shiryayye ba ba wayanka bane yasa ka zama shiryayye Allah ne shiryar da kai to kaga wanda ya san wannan ba abin da zai sai tattali na ubangiji da kuma ya faɗi gaskiya kawai shikenan wanda ya dauka ya dauka amma ka dage dan ba abin da zai sa malami da malami suna zage zage sai haushin malamin wancan ya ki yadda da abin da na faɗa amma haka ba mai na zagi na ka nuna masa wannan fara ce ya ce wannan baka ce to shikenan na ba shikenan ba cewa sai ya yarda cewa fara ce shi kuma sai na yarda baka ce shine ake ta yi ita yi kuma sunan Allah in dai sabani ne a musulunci tunda ana yin sabani amma sabani ne ana girmama juna ana wa juna addu'a ana wa juna fatan alheri har mutum shi da kai ya gane kaunarsa kake yi ba wai haushinsa kake ji ba sai shi kake yi ba gaba kake da shi ba shi yasa za ka ga maluma malami ya faɗa abu daga baya ya zo ya ce mutane ya yi kuskure haka malaman Allah suke sun yi kuskure yana son a gyara saboda daman manufar duk wani musulmi shine shiga aljanna ba maganar wani kayi kayi ba abinda za kowa zai ba wanda ya isa komai fa sai Allah yawa shi yasa wani lokaci ba tarin karatu bane Allah ya shiryar da kai shine jagora ba kuma dalilin karatu bane in kai karatu ka shirya akwai wanda da yawa sun yi karatu sun bace idan kun lura wata musiba da ta karo wannan al'umma sabuwa shine maganar masu Qur'ani zalla ko ba ku lura kwanan nan sun fito da wani irin ƙarfi su ma har wa'azin ƙasa na ga sun yi na eh sun fara wa'azin ƙasa sun samu kuɗi ga ga kowa sun fito da ƙarfi suna abubuwa sun gina masallatai suna yanzu suna kira cewa ƙur'ani zalla kuma in kai da kaji wannan magana to qur'ani zalla annabi muhammadu fa sallallahu alaihi wasallam kuma wai kawo ma qur'anin ne na kuma ba a qur'anin bane yace adi'u allah wa adi'u rasula ko wannan ba aya ba ce to me ya fassara ma addi'un rasula addi'un laha ku bi Allah wa addi'un rasula ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya za a yi ku bi shi ba magana zai muku ba ba cewa zai ku yi kaza ku bari ba in ji Allah to ashe kaga dole a samu hadisan manzon Allah la tunda ai dole zai muku magana ko ko mutum zai ce ma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce kowa komai ba to ai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu alqur'ani a rubuce babu shi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan alqur'ani izo sittin haka sittin a rubuce shi wani ya dauka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da qur'ani izo sittin da ya mutane kowa bai ce salamu alaikum ya mika mutane a to nan ne zaka ce ba wani hadisi abinda zai iya faruwa kenan ka ce mutane ba magana hadisi tunda ga qur'ani ne magana Allah ko shi za ku bi to Allah ya sa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bayana na ka ji a'a ni na san wataƙila kai baka sani ba ya ce wai hadda motoci suna da shi kuɗi aka ba su mai yawa yawa kun ganta ƙur'ani ba mi ni na san fito wanda suka yi fitowa ne wanda yake duk kuma taimaka ne a birkita al'ummar eh amin Allah ya tsare mu taimakawa ne a samu a sake harkiza masu aikin fasikantar da al'umma na yi yan wasan kwaikwayo na nasu yan wasan na nashi facebook na nashi na su kuma suna nasu ga sunan kowa na nashi me zai sa in za ka gane cewa maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa kafin a tashi alkiyama duniya za ta zama babu dan aljanna ko daya a to to ya za kai ka shiga da su ne za a tashi alkiyama manzala ta yi la taqumu sa'atu illa ala luka ibn luka wani ya ce la taqumu sa'atu illa ala ashrarin nas ba za a tashi alƙiyawa ba sai akan ƴan wuta kaf kamar yanzu ba lokacin da kai ba mu in Allah da yan aljanna na in Allah ya yarda mu da ƴaƴan mu da matan mu da zuriyar mu insha Allah mu yan aljanna Allah ba ku ci amin ba ba wai na ce mu ba na ce addu'a nake yi insha Allah dan da sauran lokaci amma dai a sani masu kiran abin da suke ta kira a kai kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace du'atun ala abwab jahannam man ajabahu qazafuhu fi yace daman lokaci zai zo a samu masu kiran mutane zuwa wutar jahannama da sunan musulunci manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya an samu za su jefa shi wuta to musifin suna nan suna nan suna nan kaga shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ina rohon ka tsare da musifar duniya ba musifa kamar a jarabu mutum a addinin sa Allah kiyaye sana wa a'udhu bika min fitnatil qabr ina neman Allah ka tsare ni daga fitinar kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan aka samu mutum a kabari yana jin takun takalman wanda suka kawo shi yana ji suna tafiya yana suna tajiyawa ana kifa kasan nan ana gyara ka mala'ika mala'iku na zuwa su tada kai kuma tambayoyi uku za su ba madabuka wa nabiyuka wa dinuka wata rawa wa baqiblatuka haji tambaya ko tambaya yan firamare na eh masu sauki amma wallahi wanda bai ba Allah ba zai amsa ba shine shine abu wannan kuma bin Allah shi yake sa a amsa man rabbuka wa man nabiyuka duk mutum zai amsa ma dinuka don karka je mutum ya je ya kimin Allah ya je ya ce a ya haddace man rabuka na wato kana da arza a'a dole ba za ka iya man rabuka ba sai ka da sallah ba za ka iya man rabuka ba sai ka nisanci abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ce a nisanta ba za ka ba ka iya man rabuka ba sai ka sada zumunci ba za ka iya rabuka ba in Allah ya baka dukiya sai ka bada zakka ba za ka yi mara buka ban Allah ya baka hali sai ka ji aikin haji haka nan sai ka haɗa duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi to shi kenan da an ce mara buka sai ka ce rabbi Allah da an ce ma na biyu ka faɗa shi kenan amma wancan in saɓanin shi ne sai abin ya ɓace Allah ya kiyaye da ka wannan fitina annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah daga fitinar kabari Allah ka tsare mu wani hadisi imam muslim ne imam bukhari ne ya rawaito shi wa an mu'az radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya mu'az wallahi inni la uhibbuka wa qala usika ya mu'az لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أبو داود بإسناد صحيح أسمو حديثي لك معاذ بن جبل يدا الله سبحانه تبتع قريش يشي وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يارجي حنونا يشي من ياكي معاذ ya ce na rantsi da Allah ina san ina kaunarka wa ki gaya mar wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ina kaunarka don haka ina yi ma wasici ina yi ma wasici ya kai mu'azu duk lokacin da ka yi sallah ta farilla kada ka tashi sai ka faɗi waɗannan addu'o'i ka ce ya ubangiji ka taimake ni akan ambatonka Allah ka taimake ni akan ambatanka wato bakin mutum ya zama ɗanye da ambatan Allah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu huwa ala kulli shay'in qadir a takaice dai azkar mutum ya zama Allah ya taimake shi yana azkar na safe yana azkar na yamma idan mutum ya tsara wannan zai zama yana cikin ambatan Allah ko wani lokaci saboda musulunci ya cika mu da azkar duk inda mutum yake sa riga ne kira wando ne sawa duka akwai azkar kuma ko dan tsaro sai mutum ya kamata ya tsare azkar na jin jiya ne muke karatu nake ba da labarin wani malami da ya ba da labarin a istishfa ya ba da labarin wani boka da ya musulunta boka ne ƙwararren boka wanda ake zuwa in za a kashe mutum shi zai kashe shi in ana son a raba aure shi zai ke zai raba abubuwa ne na barna yake yi allah sai ya taimake shi ya musulunta da ya musulunta shine sai yake ba da labarin abubuwa ya ce yanzu ya gane abin da ya sa wasu tsafe-tsafe da ya yi a lokacin suka kasa yiwa ya ce ya sha ya aika aljanu ya aika aljani ya je yawa mutum illa sai aljani ya da ya ce ma ya ga mutum ya ce ka je yana shagonsa gashi nan na gaishi sai ya ce shi Allah ya je mai gaishi ba ya ce ya canza ya tura ifritu ya canja ya tura maradatul jinni duk kala-kalan aljanun ma hawa-hawa ne ya ce ƙarshe akwai mutumin da in ya tura masa ya ce akwai mutumin da idan ya tura masa a je a bige shi kawai da minti biyar an je an bige shi sai a je a ce ma an gama ya ce amma wasu sai sai a tura sai a dawo akwai wanda ya yi ya yi saboda ana son a yi jimar amar illa abin ya ƙi yiwa shi yake ba da ce sai yanzu ya gane abin da ya faru saboda mutum yana karatun ƙur'ani wanda duk yake san Allah ya tsare shi daga sharrin shaidanu to ya ringa karatun ƙur'ani saboda ai ayal qur'ani ma haka Allah yake ko wai za qara'atul qur'ana ko ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura inja Allah kana karanta alqur'ani Allah ya ce sai mu sanya shabaki tsakaninka da waɗanda ba su imani da Allah ba ba za su ganka ba kamar yadda Allah yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai zama ba a gani shi ba ta abu lahab ta taba dauko dutse tana neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta masa roƙi tana waka tana muzammaman asaina wa dinahu abaida wa wane ne tana ta yi sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana zaure matan nan ga ta tanda dutse tana neman ila yake ga abubakar ga annabi sai abubakar tsoro ya kama shi ya ce ya rasulullah ga tarar ta taho kuma da dutse a hannunta sai maza Allah ya ce kyale ta ba za ta ganni ba ce ba za ta ganni ba haka kuma ta zo ga shi a zaune ga abubakar suna hira ne fa ga abubakar ga manzan Allah sai ta zo tana tambaya abubakar ina yake ina abokin da aka yi yana ta kallonta ta gama hayaniyar da za ta yi ta jiya da rana na zaune kaga an sa masa hijaban masu tura eh to haka Allah yake sawa tsakanin mutum idan yana azkar shi yasa dole musulmi ya kula azkaru sabahi wal musa umma baka iya kowanne ba karka yadda ka ban la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so dari duk saunin da kake ka yi ɗari da safe duk a yanar za ka yi da dare ka yi ɗari shi ke nan sai ka ga ka samu lafiya ka samu lafiya duniya ka samu lafiya lahira Allah ya tsare sa'an nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi wannan addu'a ka ce Allah ka taimake ni akan ambatanka wa shukurika Allah ka taimake ni akan gode maka mutum ya zama yana da godiyan Allah eh mutum ya ringa jin kai shi Allah fa ba abinda Allah bai mar ba ba mutum ya ringa gani yana cewa wai su rakiya suka zo duniya ba eh mutum ya zama in yana kallon duniya yana yana juyawa bayansa ba yana kallon duniya yana kallon sama da shi yana ta kallon gaban shi idan mutum na kallon na gaba baya duba kuma masifin da Allah ya dora musu kawai daɗin yake kallo bakar ji kawai yake gani wani da za a ɗan ɗaura masa za a ɗauko abin da aka baki a baka a ɗauko musibin da suke kai a ɗaura ma wallahi a ɗaura ma ba za ka karɓa ba inda ka sani haka Allah ta kai ba ka wurin gode wa Allah Allah ya gama ma baiwa da yi ka musulmi Allah ya gama ma ni'ima da yi ka musulmi ya baka lafiya ai ba karamar rahama ba ce ka zama ma ga ka a masallaci ana sallah da kai ai ba karamar rahama ba ce wannan zama da kake yi ka zo masallaci a yi sallar magariba da kai ka jira a isha ai ba karamar rahama ba ce jama'a abin mu gode wa Allah ne yanzu wani yana nan tun karfe shida daga jiran wando a cikin gona gadin dufo ba wannan ba fa na nufa wani waje yana zaune kuma musulmi da yar giyarsa da ɗan kifi mai yaji na haka suke yi wani yana shakatawa wani yana na har goma da dare yana tawaye shakatawa kuma ya gama je kwanta ya bacci ya sha giya ya yi ya je ya yi zina eh yana nan kuma shi haka yake rayuwa kuma gobe Allah ya ba shi kuɗi eh da haka dole mutum ya gode wa Allah Allah ya yi ma ni'ima to Allah yana san a gode masa kuma alkawarin Allah duk ni'imar da yawa mutum ya gode masa zai markari wannan alkawarin Allah la in shakartum la azidannakum in kun gode zan muku kari in ji Allah Allah mun gode ma sa'annan wa husn ibadatik Allah ina roƙonka ka bani iko na bauta ma yanda kake so shine bautan Allah mai kyau yanda Allah in kai bautar za a karba zaka ka bauta Allah yanda Allah ya ce a yi yanda kuma Allah madaukakin sarki zai karba daukata da Allah ya saka da abin da Allah ya saka ya zama kana yi sai kaga ibada ta ma sauki in ba haka ba sai ta zama kaman ta yi wahala kamar sallah ce akwai wanda sallah take ba su wahala Allah ya tsare mu eh musulmi sallah sauki take masa Allah ya ce wa inna hala kabiratun sai ce illa alal khashi'i sallah ta babba abu ce ta da wahala sai dai masu tsoron Allah shi Allah Allah yake lokacin sallah yayi ayi dadi yake ji yana sallah eh wani kuma in ya shiga masallaci yadda ka sa an sa shi a kurkuku Allah Allah yake ya fice eh shi yana ganin masallaci ma ba wajen irin zuwa ba irin su bane ya kamata su zo masallaci wannan kuma musiba ce Allah ya tsare mu alhamdulillah sai mu tsaya da ya ce ya ji wani malami ya ce faɗin subhana rabbiyal a'ala ko aw bihamdihi ba wajibi bane eh daman wani ya ce wajibi ne akwai wanda ya ce wajibi ne dama ai ba mun ba wanda ya ce wajibi yana nufin in baka faɗa ba ne sallaka tana nan haka yake ai dama ba san wani malami da ya taɓa cewa wajibi ne amma ana killa su a cikin sunnoni ne ko ko musahabbai ne ma na sallah yau musahabbai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin sujada akwai abubuwa da ya hana karatun qur'ani haramun ne musulmi ya sa gushi shi a ƙasa ya karanta alƙur'ani karatun ƙur'ani shi ma banda addu'o'i in ka duba kana ya sa gushi ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ita ba aya ba karatun ƙur'ani addu'a kake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce وأمر سجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم maza Allah ne ya ba da umarni cewa ku yawaita addu'a a cikin sujada har sai sabani da malamai suke na maganar shin wani yare abin da ya tabbata shine kowane yare ma za ka iya yin addu'a da shi kowane yare chinese in kai china ne in ta wata madu a cikin sallah an kai sa goshi kai bahaushe kai hausa na na zuwa malam duk abin da duk yaranka ka yi ka yi turanci duk yaranka Allah ya shi halci yaran shi ya sanya na yaran a sujada manzo Allah sai ya ce ku yi ku yi ta kokari wajen addu'a ana sa ran Allah zai amsa muku ku roki Allah alherin duniya ku roki Allah alherin lahira inda ku sa goshi a ƙasa da haka duk ana yi a cikin sallah amma dan cikan sallah a samu lada mutum sai ce subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ko yace subhana rabbiyal a'la mace mace wa bihamdi ya fada so daya ko ya fada so uku wanda yake shine ko ya fada fiye da uku duk babu komai a cikin sallah abinda ake so in ka sa goshi a sallah a sujada to ka samu nutsuwa ina nuhu ka zama ka ka daidaita cewa ka yi sujada ba haka haka na kotan kurciya ba ka samu daidaituwa duk waɗannan gaɓoɓin sallah umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace a daidaita da ka sai a tsaya a samu damar nutsuwa tana cikin farilla daga cikin farillolin sallah Allahu alam eh bari ya gaba ba waye ta biyu to a tsoron sai a yi na ce ma duk inda ka ji shi ya danganci larabcin da ya zo larabci wannan kuma ka ga na hau ne akwai inda za ka ji shi an ce ajilihi wa ajilihi da ajilahu da ajilahu da ajiluhu da ajiluhu ko ya samu rafu'a ko ya samu fataha zai samu rufuwa in ya zo a matsayin fa'ili ya samu fataha in ya zo a matsayin maf'ulun bihi ya samu kisra in ya zo a matsayin mudafin wa mudafin ilai wannan nahawu ne sai ka je karatu ka yi nahawu amma ya kan je duk inda ya danganta mai faɗa fi adilihi za ka in ka ga fito zai samu kisra sallahu ala na'am ba na ji ma na'am a'a ba za a iya ba ba za a iya ba amma za ka iya cewa hidinas siratul mustaqim shi ke kaji na ya shi ne ce ka ce ihdinas siratal mustaqim ba ita kadai Allah ka shiyar da mu hanya madaidaiciya Allah ka shiyar da mu hanya madaidaiciya haka ya faɗa wani a matsayin addu'a amma ba ka ce kaga dai karamar sura akwai ina ɗaya naka a ciki ko to ba za ka sabo shi ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim inna a'dainaka kawsar in kai haka aikata haram da addu'a ce da ce ma duk qur'ani a matsayin addu'a za ka karanta shi shi kuma ba za ka gaba ma addu'ar da ta cika aya ita kaɗai ƙararrun salam duk hatsari duk hatsari akwai addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar akwai wadda ba ma sai ka jira musifar ta faru ba duk musifar da ka gani kai addu'a to kai Allah zai tsare ka ba za ka same ka ba kaga ai tafi ko ba sai ka bari ta faru ba na eh alhamdulillah alladhina jani min mabtala bihi kaseeran min Allah ko kace nas'alu ko kace as'alu duk inda ka faɗa نسأل الله لنا ولهم العافية أكو أسأل الله لي ولي ولهم العافية إنك in ka ce Allah na godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsirar da ni daga wannan jarabawa da yawa waɗannan mutane ina noman Allah ya tsare ni su ma ya tsare su shi ke nan Allah ala ba ga an na a sosai ba wai ana iya yin salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin sujada sosai ma sosai ma ta salati na'am alaikum salam to abin da ya fi shi ne yadda saboda sallah ana son mu kwaikwayi wanzu Allah sallah sallama kuma shi ya kawo sallah shi ne limamin sallah shi ya koyar da sallah shi idan ya idar da sallah ana son a cikin sallan ma kafin ka yi sallama duk abin da ya shafi lahira ka roƙi Allah in ka idar kuma sai ka yi abin da ya shafi wato duniya amma in kana sujada duniya kuma da lahira ka hada eh eh a na bayan sallah liman iya ida da sallah ya dawo juyo ya ce kul huwallahu kafa uku uku ko ba shi ba yawa to shine ake cewa ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba amma shi idan liman ya yi haka sai sallar ku ta yi ne ba abin da ya samu sallar ku akwai lokacin da ake ta rigima liman yana addu'a wani ma wani da ya sake sallah don liman ya addu'a na raka kai da liman da ya sallama ba ya sallame ka ba na daga sallama ya sallame ka in ka ga dama ka tsaya in yi addu'a ka amsa in baka ga dama ka tafi abin ka ai ba bata shafe ka ba abin da ya da sallar ka da liman yana addu'a akwai wanda haka aka koyar da su kuma haka suke yi ko ba za ka hana su ba ko ba abin da ya shafi sallar su amma dai ana faɗan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga yadda yake kuma ana son mai koyi da shi wallahi ala wa alaikum salam zuwa na'am aka tsaye da mutum aka ce masa da makka da madina ya zaɓi daya inda zai je zauna ko kuwa a tsayi za a tambaye shi na za a baka ɗaya gida ka zauna ne a ɗaya ko kuwa makka makka ta fi madina madina ta zo ta fi makka kun gane makka ta fi madina sai kuma allah ya zo ya fifita madina a kan makka na ai madina ba ta zama wani gari ba sai don koma manzan allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da madina ta samu sakamakon hijira da manzan allah ne ya yi sallallahu alaihi wasallam ai da harami a makka kawai yake amma da manzo Allah sallallahu alaihi je Madina sai ya ce shi ma ya mai da ita harami duk abin da yake na harami ba a yi shi a a a Madina sanan ai duk musulmi dole so Madina ko ba komai saboda ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki kuma Allah ya dawo ya fi bi ta Madina amma har yanzu darajar sallah ta maka ta fi ta Madina in ji manzon Allah za za ka yi shi ya faɗa na har yanzu idan ka yi sallah a makka yanzu isha nan da zami wanda zai yi sa a makka sai Allah ya ba shi ladan isha irin tamu guda dubu ɗari dubu ɗari in ka yi a madina kuma za a ba ka ladan isha dubu goma na in kai a baitul maqdis za a baka ranar 500 na na zuwa ka gane na haka mun da maka da madina duk muna san su na muna san maka saboda akwai ɗakin Allah a wajen na muna san madina saboda akwai manzan Allah a wajen na duk muna san su sai kai ka zaɓi da ya kama na zuwa na amin mala yanzu ko sha biyar biyar kowane yana da hadisi ne ya ta za a karanta hadisan na'am alaikum salam wani hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam to tambaya ne da ta farko yanayin yadda ake biyan sallah gaskiya ne akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu amma ɗaya maluma suka ce shi yafi ƙarfi shine hadisin wato cika cika akwai biya akwai cikawa akwai fa'atinmu wato ku cika wato kuma akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama da duk suka nuna yanayin cikin sallah wanda su hadisa abin da ya samu kaman a nan na nuhu ba a koyar da mu ba littattafan fiƙo da aka koyar da mu mun riga mun sani su maganan kabli ne da ba'adi yadda za a yi in ana gaya mutum ba tare da an koyar da shi hadisan ba sai a ruɗa shi misali akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna idan mutum ya zo zai yi sallah ya yi sallan misali a zahar kowace raka'a ya karanta fatiha fatiha a ciki ya yi a zahar haka sallarsa ta yi amma kaga a malikiya sai ya yi ne sai ya yi sujada ƙabli saboda ya rage sura ya rage sura ya rage sura akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama da dama fatiha ce wannan ita ce ka tukam dama ba sallar da babu ba in ba fatiha babu sallar akwai hadisin ne magana ba kana iya sura dobul dobul da haka duk kowanne in mutum ya samu ya biya sallah da shi shi yasa hanyoyin biyan sallah guda biyu duk wanda mutum ya yi sallar shi ta yi misali idan misali yanzu ka sa a sallar isha misali a ce raka ɗaya ka samu ba ana bin ka raka uku ba kawai tashi za ka yi sai ka ci ko raka a ɗaya ka karanta fatiha da sura a bayyane in ka haɗa ta da wadda ka samu ka samu raka a nawa biyu to kuma za ka ɗauke su su ne raka'o'i biyunka na farko da haka abin da ya rage maka shine raka'o'i biyu na ƙarshe su kuma ya ake yin su fatiha fatiha kawai a asirce sai kai haka ka shika sallarka wanda kuma ya dauka zai jona wannan ta biyu da wata raka'a guda daya dan su zama ya samu na fatiha da sura fatiha da sura a raka'o'i biyu dan haka ake sallah sai kuma kaga raka'ar farko sai ya hada ta da raka'ar karshe fatiha ita ya samu a raka'a da ya samu shi ma a ƙarshe sai ya ba fatiha idan mutum ya haka shi ma ya yi amma da za ka ce wannan ya fi shine na farkon nan ya fi dacewa da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ala kulli hali yanayin biyan sallah duk wanda mutum aka koya masa in dai malamai suka koya ma in kai sallar ka tayi kada ka je kai da kani shine kawai wallahu a'lam la wanne ne na biyu ya isa haka don mai sallah wanne ne na biyu yawa to sallah a gida idan mutum ya zauna bai da wani uzuri ya yi sallah a gida ya saba wa Allah kuma hadisi ne na manzan Allah sallah sallama da yake cewa na kusa na sa a tsaye da sallah lokacin sallah ya yi da sa wani ya jagoranci sallah na je na ƙona gidajen waɗanda ba sa zuwa wannan sallah wani hadisin malamai yake cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai je ya kona kowa ba na wato kamar tsoratarwa ne shine ake cewa to hasarar da mutum zai yi ya yi gobara ya fi masa sauki da ya ki zuwa masallaci eh shine abin da malamai suke faɗa idan ba wani uzuri ne na shari'a ba daman kuskure ne namiji musulmi ya ce baya zuwa masallaci akwai wanda kawai suke su suna sallar su ba ruwansu da masallaci hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa sun nuna lalle mutum ya zo masallaci akwai sahabin da yake cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk zaka duwa masallaci ba ka ganshi ba to munafiki ne ko munafiki ko mai uzuri na shari'a ko mutum mai da lafiya ko yayi tafiya na wani abu amma dai mutum musulmi garau ba za a yi sallah baya nan ba to kaga kenan sai mutum ya kiyaye Allah ya tsare mu sallallahu alaihi nabi kari sallallahu alaihi wasallam akwai wani bawan Allah da ya rasu a dazu dazu ake gaya mana muna ta neman sunan shi mun dade da shi a national mosque amma ba mu san sunan shi ba za su ga an sashi ashe sunan shi mala abubakar na Allah ya ji kai shi ya yi sallar isha ranar alhamis wai a allur zai tsallaka titi mota ta buga shi ya rasu ya rasu to da za a ke ta neman sunan shi gashin sai yi musani wace to ai kaga shi sunan mutum in ba mutum ne ya zo ya gaya ba sunan shi ba yanzu musamman ma ce ko ladan ko liman yana bin mutum yana ba da wa sunanka kaga zai ce ko gobe za ka zo ka ce ko abin da wahala amma dai kuskure ne kuma a rayu da mutum shekara ashirin ba a san sunan shi na laifi ne ba ba musulunci ba ne a daidai ba ne Allah ya masa gafara Allah ya ji shi Allah ya sa ya huta akwai wala hasan da ɗanin sa ya rasu shi ma yana nima addu'a Allah ya ji shi Allah ya sa ya huta akwai wata mata ma da ba ta lafiya tana asibiti ko to akwai marasa lafiya malam ma ce Allah ya ba su lafiya akwai wata mata ma da aka ce tana lebo za ta aihu Allah sauke ta lafiya wanda duk ba su da lafiya da wanda muka sani da wanda muka sani ba Allah ka ba su lafiya kuma Allah ka ba mu lafiya mu karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir